dukkan godiya ta tabbata ga Allah da ya karrama mu da musulunci ya ɗaga darajar mu ya karrama mu da imani ya ɗaga darajar mu da musulunci muna yi wa Allah godiya da ya shiryar da mu bisa tafarki na alƙur'ani kuma Allah ya mana umarni da yin adalci akan kowane al'amari ko da faɗan magana ce ta gaskiya a kan karan kawunanmu, Allah ya umarce mu da yin ihsa da yin adalci, kuma duk abin da za mu yi Allah ya umarce mu da kyautatawa. Kyautata wannan hatta yanka dabba aka ce karka wahalar da ita, ka wasa wukar don ita ma ta samu sauƙi wurin kawar da jijiyoyin da za a kawar lokacin da rayinta zai fita. Allah ya hane mu yin zalunci, Allah ya hana mu girman kai da jiji da kai, kuma Allah ya sanya yi masa ɗa'a komawa zuwa gare shi, to zai zamanto babban dalili da Allah zai tausaya mana ya saukar mana da ruwa da zai shayar da mu ya shayar da tsirranmu, abinci ya samu ciyawar da dabbobi za su ci ita ma ta wadata. ‘yan uwa masallata, daga cikin babban dalili na yankewar ruwan sama akwai dalilai guda biyu, akwai dalili na shari'a, wannan dalili na shari'a shi ne sakamakon zunubi da bayan Allah maɗaukaki suke aikatawa, raunin imani a cikin zuciya. da ƙarancin girmama Allah da bayi suke yi, da ƙarancin jin kunyarsa, kamar yadda a yanzu ba a jin kunyar aikata kowane irin zinubi, wadda mutum ya je ya a ɓoye ma, yana fitowa fili yana labartawa, abin da ya yi a gefe yana iya ɗauka a bidiyo ya ɗora a duniya yana nuna irin ƙwarin gwiwar sauran saɓan Allah wadda babu kunya a ciki. sannan wadda suke da imanin ma za ka samu akwai ƙarancin tawakkali, ƙarancin mai da al'amari zuwa ga Allah sai ana samun hanyoyin da za a na jingina wasu al'amuran da Allah ya ƙaddara su sai a kawar musu da kuma alƙibla. ‘Yan uwa masallata, wayannan suna daga cikin dalilai da yake zamantowa ruwan sama yanke, shi zunubi. da saɓan Allah ba zai samu a cikin ƙasa ba, face wannan ƙasar sai Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ita, kamar yadda annabawan da suka shuɗe, irin al'ummominsu da aka kife, duk irin nau'in zunubin da suke aiwatarwa, a yanzu za ka same shi a ɗan ƙaramin tsukin anguwa guda ɗaya, an haɗa zunubin annabawan da suka shuɗe wanda aka halakar da al'ummarsu. babu wata zuciya ta ɗan adam da za ta zamanto tana aikata zunubi face sai Allah ya makantar da wannan zuciyar shi yasa da Allah madaukakin sarki ya magana akan kalla barrana ala qulubihim arran malamai sun ce kamar wani ɗan ɗigo ne zuciyar ɗan adam da take jaja zir tsoka ce mai jini to sai a samu kamar bakin allura sai a ɗan ɗiga mata baƙi a jikin wannan jan, kaga bai kai ya kawo ba. Duk lokacin da ɗan adam ya aikata zunubi, wannan ɗigon a jikin zuciya yana ɗan faɗi yana nashewa, mutum yana ƙara yawan zunubi, wannan ɗigon baƙin yana ƙara baƙi yana ƙara nashewa. Yana, yana baibayewa wannan zuciyar daga nau'i na ja tana komawa baƙa. har zuwa lokacin da zunubi zai yawaita ya zamanto zuciyar ga baki ɗayanta wannan baƙin zunubin ya shafe ta shine sai ka ga misali wanda yana neman misali mai neman mata wanda ya saba abin yaman nisa sai ga mutum ya kai shekarun tsufa a gaban ‘ya'yansa da jikaninsa in yara ƙanana suka zo sai ga yana musu zancen banza sun ana jin kunya. shi a walansa ba komai ba ne saboda zuciyar ta rufe baya kallon wani abin a matsayin matsala wadda zuciyarsa take da kyawu shine yake kallon wannan abin da ake a matsayin ba daidai ba to babu wata zuciyar da saɓan Allah zai yawaita a tattare da ita sai ta zamanto ta makance ba ta iya kallon gabanta ba ta iya kallon me yake faruwa sannan babu wani jiki na ɗan adam da saɓan Allah zai zamanto ɗabi'a a jikin wannan halittar to face wannan halittar sai Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da ita ya ishe mu misali duk wanda ka gan shi da ƙanjamau in ba wadda aka bashi ta hanyar rashin sani ba, in dai zatan shi ya samo ta ba a samunta daga aure sai dai daga wurin fasikanci. Kaga ashe, dukkanin wani nau'i na zunubi za ga akwai azabar da yake baiwa ɗan adam. Kamar mai shaye-shaye na kayan maye, za ka ga wannan zunubin yana ba shi wahala, wani yana iya sha ya faɗi, wani ba zai iya aiwatar da aikin alkhairi ba. Wanda yake zuwa wurin bokaye, za ka samu wannan zunubin yana azabtar da shi wurin tattalin arzikinsa ya iba ya kai da rashin dogaro da Allah da firgici da duk wani motsi da zai ji a rayuwarsa zai tsammaci wani hari ne ko wani jifa aka jefo zuwa gare shi da haka ‘ya'yan uwa masallata babu wata masifa da take samun ‘ya'yan adam a rayuwarsu face dalili na zunubi da kuma karantawa wurin yi wa Allah ɗa'a, karantawa wurin yi wa Allah ɗa'a. ’Yan uwa masallata, akwai dalili wadda Allah yake kawo shi na rashin samun ruwa wadda ba dalili na shari'a ba, kamar canji na yanayi, na yanayin ɗabi'a ta bi'ar al'umma da suke rayuwa, irin abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum, hayaƙi. na murhu, hayaƙi na babura na motoci na kamfanonuwa da makamantan irinsu. Uwa uba a irin wannan yanayin in muka lura, iskar da aka yi a baya yanayin ƙarfinta yana nuna ma yadda ba mu da bishiyoyin da za su tare mana irin wannan iskar. A yau mun wayi gari, wadda suke mulkanmu ka kaddara su ne lastenuwar da in sun gama mulki sai tashin alkiyama sabida dukkanin dazukanmu za ka je ka samu an wawura an raba kowane daji yanzu akwai mai shi sai kai mamakin to ina hankali da tunani yake al'umma da za su zo a baya shi ana iban wurin da ake da bukata amma wuraren da babu bukata kowa an iba an raba an rike takardu an kange an hana dabbobi su yi amfani an hana makiyaya su je su kiyo sannan an mallake wuraren wuraren da sai mutum ya mutu a ebo takaddu a zo ana zuwa ana takawa ana lissafi ana maganar a rabawa magada ba za ka yi gwaninta da kayan al'umma irin wannan kayan da ba a ebo shi daga kamfani ba a printing ɗinsa a kwamfuta hakan nan yadda yake haka yake shi daji wajibi ne zamanto yana nan rizab sabida yau da gobe ba a san me zai auku ba wadda hukuma in ta zo aiwatar da wani aiki ita ba siyan fili take yi ba ko zan ba mu misali lokacin da aka zo aka yi asibitin tarayya a nan yadda za a yi asibitin jiha bayan allah da suka tsayu a kai wurare ne na mutum biyu aka je aka roƙe su su sayar take ana tambayansu suka ɗauka suka ba da wurin kyauta. Gwamnatin jiha ta gama lissafi a cikin garin Azara kusa-kusa babu filin da za ta yi asibitin jiha, gwamnatin jiha sai zamanto gonakai ne na wasu da suka mallaka ‘yan kishin ƙasa suka sadaukar. Kaga ashe in ana irin wannan duk kusurwar da ka zaga ko ina an mata bikom, waye bayar hukuma saboda an tsallake yadda gonakin mutane suke. to irin waɗannan abubuwa na sarewa bishiyoyi da ake yi wadda a yau a cikin musibar wadda yana da kyau masu hankali a shiga ciki injin ta ko'ida ana bi ana ta yankewa bishiya wadda yake ja mutane musiba wani zai ci abinci amma yana halaka al'umma shekarar da aka yanke forest na hanyar misau a wannan shekarar da damana ta zo duk ƙauyukan da suke yamma da wannan wurin haka iska ta rika daga gidajensu saboda amoya an yaye su ba su da kariyar da za su samu a ka'idar hukuma ba za ta sare irin wannan ba sai ta samu wurin da ta sake shuka wani ba za ta sayar da gida ba a ma'aikata sai ta sake gina wani kuma ta ninka haka ka'idar take to amma yanzu wa yuhlikul harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad da haka ya yan uwa makoma shine abin da zai kawo mana waraka a matsalar da muke ciki shine tuba dai zuwa ga Allah mu yawaita tuba mu yawaita tuba mu karanci kawunanmu me muke yi wanda Allah baya so sannan mu yawaita istighfari istighfarin nan ba na lokaci guda ba ka zamanto cikin alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kana tafiya kan babur kana istighfari kana da kafa kana istighfari kana zaune kana istighfari kana gide kana istighfari mu yi amfani da wannan barazanar mu nemi yardar Allah madaukakin sarki wadan kokarin sadar da zumunci saboda abu ne wanda ya yanke kowa ɗawainiyar rayuwa kaman filin alkiyama kowa sha'anin yi gunihi da haka sai zamanto maganar zumunci sai an haɗu ko sai ta kaya mu yi ƙoƙari mu farfaɗo da wannan la'a Allah Allah ji kai mu a dalilin wannan sannan mu yi ƙoƙarin yawaita ayyukan alkhairi ko mai ƙanƙantarsa sannan mu yi ƙoƙari wurin yin addu'a na neman shayarwa kamar yadda muka fito a nan Allah yana mana albishir cewa duk wanda ya ji tsoronsa zai kawo masa mafita mafitar mu a yanzu shine saukar ruwa kuma ko yanzu ruwa ya sauka kamar da bakin ƙwarya wallahi akwai gonakin da ba za su dawo ba sun riga da sun ƙone sun tafi sai dai ai wata shukar abin da zai iya yiwuwa amma ba abin da aka shuka ba wurare da yawa in ka bi gonakin da suke da taki gonakin da suke da fako gonakin da suke kan jigawa kusan duk amfaninsu a galabiya ba zai dawo ba to Allah ya maganar wanda ya ji tsoronsa zai kawo masa mafita sannan Allah zai azurta shi ta yanda baya tsammani a yanzu muna da barazanar kaka'armu ba mu san abinci wani irin alkaluma farashinsa zai bayar ba to amma in mun ji tsoron Allah muka riƙe ka'idarsa muka tuba zuwa gare shi muka nemi mafita a waransa daga nan kafin kaka'ar Allah zai kawo mana mafitar da za mu samu sauƙi a ciki Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙi za mu yi addu'a sai a aminta. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين أن تسقينا يا رب العالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا ماء من السماء اللهم أمطرنا يا رب العالمين اللهم أمطرنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أجث بلادنا اللهم أجث مزارعنا اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم أجثنا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم إنا نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أنقذنا من هذا الجفاف اللهم أنقذنا من هذا الجفاف اللهم أنقذنا من هذا الجفاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين